ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan rabiul awwal shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan augusta shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 63 a cikin wanda littafi mai albarka na zadul mustaqni a wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano nigeria idan yan uwa su iya tunawa a satin da ya wuce muna cikin bayani dangane da abubuwan da shari'a ba ta so a yi a sallah makaruhatu salati ba a so a yi shi kwata-kwata a sallah duk wanda aka ga yana aikata wannan a sallah to yana aikata laifi ne ba a so ya yi daga cikin abubuwan da muka faɗa akwai kaki mutum a sallah ya ka ya tofa zaƙulo majina ya tofar ba a so in ya zama dole buɗe baki haka kawai mutum ya yaye bakinsa ya buɗe shi ma ba a so ko mutum ya sa wani abu a baki ko da ku asuwaki ne ya ajiye wani abu ya sa wani abu a baki ba a so ko mutum ya yi sallah a gabansa akan duk wani abin da zai dauki hankalinsa a gabansa to ba a so mutum ya sallah wani abu ya dau hankalin shi in wannan robar in ka sa ta a gabanka in kana sallah ka san za ka kalle ta ka tuno ruwan da ke cikinta ko ka karanta rubutun da ke jikinta ko wani abu mai kwalliya ko wani abu mai ado ko wani abu da zai iya ɗaukan hankalinka to makaruhi ne a yi sallah da wannan abu har suka ce har ƙur'ani mutum ya ajiye ƙur'ani a gabansa wataƙila bangon ƙur'ani ko ya ga rubutun ƙur'ani ga abin da yake karantawa ya shagaltu da duba wani abu a ciki duka shi ma ba a so ko hoton wani abu hoto ko ya yake hoton wani abu a gaban mai sallah ko a gaban liman ko shi a gaban mai sallah ba a so a sa wani abu na hoto a kai a musamman wanda aka kafa hoton da aka kafe shi kamar yanzu misalin wasu za ga mai gida ne sai sa a yi hoton kansa ko hoton wani mai gidansa ko hoton wani shugaba to duk ɗakin da yake akwai hoto ba a sallah a cikinsa haramun ne shi kama a sa shi a gaba ma ana fuskantarsa don kan awayi gari ko bauta masa ake ko hoton wata dabba ko hoton wani abu da zai iya yulhi yana iya ɗaukan wato hankalinsa sai dai ya mai da shi baya idan an zo za a yi sallah akwai hotuna a falo kuma inda ake gani ne to a jujjuya su a jujjuya su ko kuma a kauce wa hoton ko abubuwan adam ko da ku a jikin katanga yake amma in yana saman mutum babu laifi ko yana saman gida babu laifi ko gefensa na dama ko gefensa na hagu kamar yadda ya zo a cikin littafin alfuruwa haka ba a son mutum ya sallah da najasa a gabansa yaro ya yi fitsari kana sujada a gaban fitsarin kana fuskantar fitsarin ko ya yi bayan gida ko famfas ɗin yaro mace ta cire famfas sai ta jefar maka a gabanka kana ta sujada ga najasa a gabanka bai yi ba kuskure ne ba daidai ba ne ba ko kuma mutum ya yi sallah kofar da ake shiga da fita a gabansa a buɗe kana sallah a gabanka akwai buɗaɗɗiyar ƙofa kuma ana shiga da fita a cikinta duk motsin da ka gani sai ka leka to koyaya wannan motsin zai dauki hankalinka ne ai to shi matsalar shi ne idan mutum yana sallah duk abin da ya fiski tunaninka to ya tafi da ladanka shi ne damuwar duk abin da ya fi karatu ake ana sallah kana kallon wani abu tunaninka yana tafiya wurin to ka tafi da ladanka don hushu'in ya tafi kenan tunda ana so ne ka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai kuma kar ka bari tunanin wani abu ma ya zo maka duka waɗannan ba a so ko wuta mutum yana sallah yana kallon wuta ya ce mai bautar wuta suka ce ko ta fitila ce ko a ci falfal yana sallah yana fuskantanta ba a so motsa idanuwa kai ta motsi da idanka ko kana alama da ido ko wani ya zo yana neman wani abu ka kissa masa da ido shi ma nan bai halatta ba ko mutum ya nuni ya nuna wani abu ba tare da bukata ba tare da larurar ya wato ya nuna abun ba akwai abin da zai zama larura kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce yaro ne ya zo zai fada cikin ruwan zafi ko dutsen guga ana guga mata masu sakaci sun kunna dutse ya yi zafi ta tafi ta je ta gyara miya yaro mai rarrafe ya zo zai rungumi dutsen to nan kam ya halatta ka tsaye da sallar ma ka ɗauke yaro ko ka yi wa wani ishara ka nuna mai ka ce kula wannan bai bata bai bata sallah ba a ko kuma mai da sallama da ishara wannan duk mun yi bayani fidda harshe a sallah mutum ya buɗe harshen sai fitar da shi haka yana sallah harshensa a waje ba a so sai dai in karatu yake yi harshensa ya budu wannan babu laifi mun yi magana akan mammotsa wannan kada yatsa mai kada yatsa ba kada ba balla yatsa din nan bas bas bas bas da yan yatsu shi ma duka ba a so ko ka zo kana sallah kana gaban wani yana ta hira kana sallah a gabansa yana ba da labari kana sallah a gabansa shine aka ce malamai sun ce ko malami ne yake darasi ba a so wani ya zo gabansa yana sallah don duk sallar da zai yi to zai rinka kallon mai karatun ne kuma yana tuna mai yake faɗa sai ga ma kamar ma da shi yake kai an yi wani abu ma ba da shi yake ba ko an nuna wani abu sai ga ya juya yana kalla to kaga daddai abin da ba a so din ya samu a cikin sallah ko mai bacci ka sa shi a gaba kana yin sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abu dawuda ya yi hani kada annabi ya hana mutum ya yi sallah yana fuskantar mai bacci ko yana fuskantar mai hira ko mai zance albani ya ce hadisi ne hasan a wata ruwayar aka ce wasu suka ce ba makaruhi ba ne a sallah gaban mai bacci saboda an samu annabi yana sallah na na aisha tana gabansa tana fuskantarsa hadisin bukhari da muslim ya roito shi sannan ko kafiri mutum ya sallah yana fuskantar wani arni wani kafiri shi ma haka ba a so haka imamu ahmad ya ce ba na so na sallah da kafiri a gabana in ji imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasiya ba don komai ba saboda kafiri kan ko ba a ce maka bayi watakila yana tattare da da kazanta har ma wasu suka ce ai shi najasa ne innamal mushrikuna najasun wala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada kamar yadda Allah ya faɗa ko da dai ba ainiya bace amma dai an ce da shi najasa ne ko kana sallah fuskan mutum kana sujjada fuskan mutum tana kallon ka ko da ku yana bacci ne ko fuskar mace a duka dai an hana don saboda kar a ɗauki hankali idan mutum hamma ya ɗauke shi yana cikin sallah sai hamma ta rinjaye shi ta yadda zai buɗe bakinsa to ya ƙoƙari ya rike hammar yawa ya rike ta idan ma bai zai iya ba wato ya sa hannunsa a ciki ya ɗora hannunsa ya rufe bakin shi ma duk wannan sunna ne manzo Allah ce idan ta sa abu ahadukum idan ɗayan ku yana yin hamma fi salati a cikin sallah falyakzim mastata'a ya rufe ya matse hammar ya rike ta iya daidai gwargwado fa inna shaytana yadkhulu fi famihi idan mutum yana hamma ya bude bakinsa irin haka wannan jahiliya ne fa inna shaytana yadkhulu fi famihi annabi yace shaytan yana shiga cikin bakinka duk wanda yazo yana hamma ya bude bakinsa bai rufe ba to shaytan yana shiga cikin baki hadisin imamu muslim ne ba sai na muka bayani ba ko in shaytan ya shiga bakinka sai dai Allah ya kiyaye a riwayar tirmizi manzo Allah ce wal yada ko fal yada yadahu ala famihi mutum ya sanya hannunsa a bakin ya rufe daidai gwargwado kuma wannan ita ce tarbiya ko da mutum yana cikin mutane sai ya buɗe bakinsa yana hamma ba a barin baki a buɗe hamma a cikin mutane aibu ne rauni ne zai taɓa muru'arka zai taɓa mutuncinka ko dai ka sa rigar ka rufe ko kuma kai kokari ka danne haka ka rufe ka fitar da iskar haka a hankali ko ka sa hannunka ka rufe ko hannun riga to yau za mu tashi a gaba a littafin ku wa wa an yakuna haqinan ko an ga wurin ba a son mutum ya sallah ya shiga sallah haƙin in an ce alhaqin almuhtabisu baulahu mai tsare fitsari mai matse fitsari kana jin fitsari kurin ka ce bari maza a yi maza a yi sallah daga baya na je na yi fitsarin ba a yi kawai duk wanda za a yi sallah ya je yana jin fitsari to ya tafi ya je ya fitsarinsa ya zo ya ɗauki sallah ko da wasu rako'i za su kubuce masa kai ko da ma sallar za ta kubuce masa dan lokacin laifi ne ya zo ya aikata wannan saboda zai hana shi kushuyin da zai samu lada ina fata ana fahimta to ba sai ba sai fitsari kadai ba har bayan gida mutum ya zo yana sallah yana mammatsewa kaga yana ta mummutsawa yana ta dan matsewa ashe a matsayi kenan sauri liman yayi ruku'i ya sujada a idar da sallah wannan bai da kyau ko tusa mutum yana ya ci wani abu yana yawan tusa ya zo zai yi sallah kuma tusa ta dame shi ka sake ta kawai ta fita ta sha iska ka zo ka dora kawai yafi maka yawwa ina fata ana fahimta ko kuma akwai tsananin zafi a wuri wurin masallaci ne matsatsai kuma ba fanka akwai zafi kuma kai ka san ba ka san zafi menene hikimar ka san in ka shiga ba za ka samu nutsuwa har a gama sallan nan ba to kada kada ka shiga sallah wurin da yake da tsananin zafin da ba za ka iya jurewa ba makaruhi ne ko kuma bala'in sanyi masallacin kofofinsa a wangale ne hundunan a wangale ko kuma ka zo ka kabbara a daidai inda wanda yake abu da sanyi yana bugunka kana ta karkarwa to duk wannan ya cire maka kushuwi to shi ma ba a yin sallah a cikin wannan yanayi ko cikin yunwa da ishirwa ju'in wa atashin mufrit ainihin yunwa da ishirwa wadda ta wuce gona da iri mutum ya zo yana sallah da ishirwa ko yana sallah da abin nan yunwa to sai dai inda azumi ne wannan kuma an san ibada ce ba da za a yi amma in dai daga ruwa ka tsaya ka sha ruwa saboda yana hana khushu'i duk wannan makaruhan abubuwan suna hana khushu'i ne yawwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata bi hadarati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani hadisin imam muslim riwayar imam nana aisha hadisin muslim riwayar nana aisha la salata bi hadarati ta'am ba a yin sallah in dai ga abinci nan malamai suka ce wanda yake jin yunwa yana cikin bukata ga abinci ga sallah shine ai zaka ji iyayenmu da kakanni suna cewa ai ci ya fi sallah to wannan hadisi ne suke fassara ci ya fi sallah amma dai ba koyaushe ba wanda yake koshi la salata bi hadarati ta'ami ko bi hadarati ta'amin bata yi aiki akan sa ba tunda ai shi a koshi yake zai iya idar da sallah ma ya tafi wata harkar sa bai da niyyar cin abinci amma amma wanda yana cikin yunwa ana sallah yana ta leka kwano da ya ji an motsa kwano yana dubawa yana maza maza liman ya idar da sallah ya samu ya je ya ci abinci wannan ba a yin sallah annabi ya hana haka ko kuma mutum yana tsare ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko fitsari ko ko bayan gida duka wannan la ya juzu bai halatta ba au bi hadarati ta'amin yashtahihi kamar yadda mai littafi ya faɗa ko kuma mutum ya zo yana sallah alhali ga abincin da yake sha'awa kaji ko yashtahihi yana sha'awa idan mutum baya sha'awa fa shikenan in mutum baya sha'awar sai ya sallarsa tunda baya sha'awar ainihin wato cin abincin akwai malamai sun kara da cewa abincin nan yana gabanka ko baya gabanka in dai akwai inda za ka samu abincin ka ci sannan ka yi sallah to gwanda ka je ka ci abincin sannan ka zo ka yi wannan sallah din haka duk wata bukata mai tsanani duk bukatar da mutum yake da ita in dai yana cikin tsananin wata bukata kuma zai iya yin wannan abin sannan ya yi sallah to ya je ya yi wannan abin ya zo ya sallah shine ya fi abinda malamai suka faɗa Allah ya musu Allah ya musu rahama haka yazo a cikin littafin al-insaf um to idan a lokacin sallah zai kubuce masa ba yanzu ga lokacin sallah zai fita gaba daya kubucewar jam'i daban wannan zaka iya yi amma fitar sallah kana jin yunwa in ka tsaya sai an dafo abinci an kawo magariba za ta wuce gaba ɗaya har isha ta shiga ta zama ƙaza'i to a nan lokacin wajibi ne kai sallah bai halatta ka shagaltu da wani abu ba sai sallar kana jin ishirwa amma kuma in ka tafi nemo ruwan nan kafin ka je ka dawo ka duba agogonka kafin ka dawo lokacin sallar ya fice ta zama ramuwa to a lokacin sallar za ka je ka yi shi ne wajibinka tunda sai ka je ka nemo abinci ko kuma wajen cinsa zai iya abin nan ba ni sunansa zai iya kubuce maka akwai waɗanda suke keɓance goshinsu kawai suke sujada na muku bayani a baya bai halatta ba mutum ya rinka sujada a goshi kaɗai makaruhi ne wannan yana cikin shi'arun rafida abinda ake nufi mana yana cin alamar 'yan shi'a su ne suke yin sujada a iya goshi kadai sannan ba a so mutum yana sallah yana cikin sallah yana share goshinsa haka kana cikin sallah ba kana goge goshinka watakila kaji akwai ƙasa ko watakila kaji akwai kaza wannan ma ba a so wannan bai halatta ba amma fi sallah ko kuma mutum yana sallah yana ta jan gemunsa yana taba gemu yana sallah yana ta taba gemu shi ma dan na gaya muku ba a so naɗa kaya in mutum zai yi sallah idan mutum zai yi sujjada ko zai yi a ruku'i irin yadda ake din nan sai mutum ya haka babbar rigarsa sai ya tattare ta gaba ɗaya sai ya sujjada shi ma ba a sanya haka kuna ganewa kuwa za mu zo mu karanta a baya cewa da gashi ma wanda yake da gashi mai yawa sai ya zo zai sujada sai yake matsa gashin ya tattare shi haka don kai ya zubo ƙasa a'a ana son gashin shi kansa ya yi sujada sannan rigar taka ita ma ce sujada sai dai wanda yake sallah a cikin jam'i a sahu tare da mutane kaga ba za ka zo mutane da abin da suka baza musu babbar riga ba nan kuma akwai cutarwa ko to wannan cutarwa ita ta hana amma in kiyamun laili ne za ka yi abinda aka fi so ma ka zabga babbar rigar ka mai kyau in za ka yi sujada kai ka kifi gaba da haka rigar ita kanta a kiyama za ta yi maka shaida cewa wannan bawan fa yana sujada da ni haka gashi an ce manzon Allah baya tattare gashinsa idan zai sujada baya yi alaihi salatu wassalam um, wancan hanin na shafa goshi annabi ne ya faɗa ƙarar ya ce inna min aljafa'i an yuksira الرجل مس جبهته قبل الفراغ من صلاته حديث ابن ماجه ضد امام البوسيري ده الباني سرون حديث yana cikin jafa'i mutum ya yawaita shafan goshinsa da wasa da gemunsa a cikin yin a sallarsa ya zo a cikin muguni na ibnu qudama ya ce eh ko da hadisin mai rauni ne amma yawaita yin hakan ba laifi ne kuskure ne yawaita yin hakan laifi ne kuskure ne haka da waɗanda idan sun zo za su sujada sai sa hannun suna shashafe ƙasar da za su yi sujada daidaita inda za su yi sujada share inda za su ɗora fuskar su shi wannan shi ma bakaruhi ne ba a so idan kuma ya yawaita ma ya zama laifi mai girman gaske sai dai inda uzurin za ka iya cutuwa watakila in ka kafa goshinka a kai amma suka ce in dai babu uzuri to ya zama minal abasi ya zama cikin wato laifi idan mutum ya naɗe rigarsa kafin ya yi sallah wannan ba laifi kafin ya sallah ne kafin ya kabbara sallah sai ya naɗe babbar rigar haka ta wannan babu laifi ina fata ana fahimta yawwa amma shi ma liman shi kansa liman kaga liman baya sahu da wani to an hana liman yana da babbar riga ya rinka tattare ta in zai sallah makaruni ne ya batta ta yi sujada ga baki daya haka ibn al-qasim ya faɗa Allah ya masa rahama akwai riwaya da ta zo tarrib tarrib an gane ko abinda ake nufi da tarrib annabi yana cewa tarrib riwayar imam ahmad da tirmizi kitabus sala me tarrib tarrib daga turab ne mana bar rigarka ta taba ƙasa bar rigarka ta taba ƙasa shine tarrib tarrib inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi sujjada bar gashinka ya taba ƙasa in yana da yawa bar rigarka tarrib tarrib ita ma ta ta taba ƙasa malam yace wa tikrarul fatihati wa tikraru al-fatiha an ga wurin ko wa tikrarul fatiha maimaita fatiha kawai mutum ya je wala dalin saboda sha'awar fatiha da san fatiha kurin ya je ya maimaita ta ba a ce ya maimaita fatiha ba li'annahu lam yunkal ba a ruwaito ba babu inda aka ce mutum ya maimaita fatiha lami lafiya ya yi ta to amma wanda yake zargin ya karanta fatihan da kuskure ba ko ya karanta wasu ayoyi ba daidai ba ko ya yi wasu karatun ya ji bai masa daidai ba to wannan ya halatta ya maimaita saboda idan babu fatiha a sallah jama'a ba sallah kun gane wannan bayanin ku la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba malamai suka ce bai karanta ta daidai ba ko kuma yayi raka'a bai karanta ta ba hadisi imam bukhari ya ruwaito shi a cikin juzul a khalfal imam da kuma sauran wurare duk wanda ya sallah fatiyarsa ba ta yi kyau ba bai da sallah in ma za ka yi sakaci akan karatun qur'ani ba ina halatta maka bane amma karka kuskura ka yi sakaci akan karatun fatiya duk inda za ka yi ka iya fatiya ka iya dan babu uzuri duk wanda ya ɗebi shekaru yana sallah bai iya fatiya ba wallahi sallarsa babu haka duk limamin da yake jan ku yana jan ku sallah kuma bai iya karatun fatiha ba ba uzuri ku daina bin sa sallah ku canja masallaci ko ku canja shi ba a uzuri akan fatiha yan kurakurai a cikin qur'ani a wasu wurare ba fatiha ba wannan a sallah da dan sauki sauki amma in dai a fatiha ne ko yana karanta wani guri an kasa gane ya yake karanta abun ana ganin kamar ba daidai bane mutane su ta karanta ƙur'ani da hausa ba a karanta ƙur'ani ai ba hausa ba ne larabci ne alhamdulillahi rabbil alamina arama ne rahim me arama ne kwanan nan wallahi na yi tafiya na ji wani bawan Allah yana sallah na tausaya na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki wani bai iya karatun ba abin tausayi ga mutane a bayan suna bin su babu wani abin da ya karanta daidai to irin wannan an shagaltu da neman duniya an shagaltu da aikin gwamnati an shagaltu ko aikin jami'an tsaro ko an shagaltu ba iya fatiya ba ba ka da wani uzurin da zaka je gaban Allah baka iya fatiya ba a karɓi sallaka ba za a karɓa ba fa ban ji ba shine limamin da kake bin sa bai iya fatiya ba ka daina bin sa na'am mamu bai iya ba liman ya iya eh yana cin alfarman liman shine dadin bin liman kuma eh yana cin alfarman liman da haka kar a yi kuskure wajen karanta fatiha maliki yau madini ka ji ba maliki yau madini a maliki yau middin iyaka na abidu wa iyaka nastaqima ka ji ba ya zai zama nastaqima kuma iyaka na abidu wa iyaka nastaqima idina idina idi ba idina ba daidai ba ne ihdinas sira hatta ba ku lura ba na lallai wa ina yanzu karamar sin sin sa guda uku je akwai akwai akwai sin sa normal sin kalla saufa saufa ta alamuna summa kalla saufa saufa normal sin akwai sinin din da ake kaurara ta so summun bukumun so so soman soman soman so ihidina sui ba ihidina sirada ba ba sirada ba ne ba si ba ne sui ihidina sui sui ka gani sui sui ka dan kaurara ko so so so kaga wancan sinun wannan sodun sunan su ma daban to akwai kuma sa'un summa summa ta kalli baki na ta ta summa summa summa duk wanda ya ce summa ba daidai ba wanda kuma ya ce summa shi ma ba daidai ba summa la tus'alunna yawma idhin summa kalla saufa thumma kalla saufa talamuna wannan akan akan sss kawai guda uku ce haka za da za allazi duk wata allazi a cikin alkurani ba allazi ba ne zalun daban mai dal da digo za za kalli bakina za sai na ɗora harshe na akan haƙorina na gaba akan harshe sai na turo iska za ذا ذا الذي يدق اليتيم الذي الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين ذا ذا duk wanda ya zo karatu yana allazina zi hadda wani ss a ciki shirme yake to akwai kuma ta zalimina zuwa zuwa zuwa zuwa zalimin ula'ika humu zalimin duk wanda ya ce ula'ika mu zalimin zalimin ko zalimin ula'ika mu zalimin a akwai kuma ta zaira ita ce zaɗin mu ta hausa ra'un ce da digo za zan tafi kasuwa zan ji zabura kaga ba wani bukatan zabura ko zabura a'a zabura wa atina dauda zabura yanzu wannan akan jid ne kawai guda uku ce haka a akwai a hamza a alam tara kaifa alam ya alam kaga normal na fada ba wani wahala alam ya alam to akwai a din da a makogoro ake fada alaikum anfusakum a kaga kalli sai ya hada su wuri guda an amta siratal ladina an amta amma in kace an amta wallahi fa ce ka bata ba an amta kaga iri ɗaya kame da su barna kai a kamar khariji an amta an amallahu ni'ima ba ni'ima ba Allah ya yi wa wani ni'ima wannan da hausa ne ni'ima ni'ima an amta an amta alaikum duk wata alaikum alaika alaika ba alaika ba haka ha akwai ha ta hausa ha umu ƙura'u kitabiya in ka gada ma da ƙarfi ha umu ƙura'u ba laifi saki bakinka ka faɗe ta ha ha'ula illazina a ha'ula illazina a ƙasamtum la yanaluhumullahu bi rahma ha babba ba wani ma ce ha babba akwai ha karami ko ha sabe ha alhamdu ha ha ha wancan kuma ha ha ha kaga da bambanci da ha ha alhaqumut takasur wani ya zo wai wai zai karatu wai da ta joji wai alhaqumut takasur kai barna ba ita bace wallahi to yanzu dan Allah malam wannan abubuwan malam idan ta kuskure maka a fatiyar ka ce baka iya baya za ka yi da wannan ka shekara arba'in kana sallah wallahi ba mu da uzuri dole mu je makaranta kurin ka koya kuma wannan abun alkawari tun ana yara ake koya a alifin ba'un ta'un ko boko kake ba sai an kora maka abcd ba kuma ne nake kira ga malaman islamiyya waɗanda suke karantar da yara lalle kowane harafi koya wa yaro a yanda yake yadda uwarsa ta fitar da shi lallai kowane harafi to haka haka abubuwan suke da haka fatiha jama'a la salata liman lam yaqra bi ummi alquran duk wanda yake sallah bai iya fatiha ba ba to babu sallah haka ka je makaranta kuma ka je ka karanta ka ce wani ya ji maka tayi dan din rintsi can aje ayi hakuri Allah ya maka hakuri akan akan saura amma ka zo ka ɗebi shekarunka kana karatu baka iya fatiha ba ka je ka ce wa Allah me a gyara to wannan kenan ba a maimaita fatiha yawwa a cikin sallah sannan kuma mala ya ce a la jam'u suwarin fi fardin kanafilin la jam'u suwarin fi fardin kanafilin la ma'ana la yi kurahu kenan ba a hana mutum ya hada surori a cikin sallah ta farilla kamar nafila ba saboda riwaya ta zo cikin bukhari da muslim wanzu Allah sallama wata rana a sallarsa a raka'a daya ya karanta suratul baqara bayan ya gama ta ya shiga ali imrana yana tsaye fa bayan ya gama ya dauko nisa ita ma ya kammala ta don Allah wata ran ka gwada ko a zaune kake akan akan akan kushin tsaya ka gama bakara ka shiga ali imran ka dauko nisa'i ka in ba sa about ila sai an duba maka ba su ka amma bawan Allah na rasulullah a tsaye a dare daya mu yanzu abin da nake so ka gane daren ma lokacin ba zan ce bai da albarka ba amma gajere ne duk inda ka dauko bakara ka sauke ta sai ga ana kira salatu saboda an ci lokacinmu da daddare da chatting sai da muka yi chatting tukun muka kwanta ba ma kwanciya da wuri da mutanen da masu raya dare da wuri suke kwanciya ko yanzu wanda yake so ya more wa dare ya kwanta da wuri da ku kwanta ba sai daya ko sha biyu da rabi yanzu normal ne fa kwanciya sha biyu ma normal ne to daya biyu uku lokacin kiyamun laili ya shiga uku awa uku kai da ake so kai awa shida ko awa hudu da daddare da rana kai awa biyu hudu tana yi duk kiraye kirayen sallah ake ta yi to amma annabi yana yi wanda Allah ya taimake shi yana da karatu mai kyau kuma ya saita lokacin sai yana yi to kaga anan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sallah ya hada sura guda uku a raka'a daya kenan ya halatta mutum in ya zo sallah ya har hada surori kamar ya zo yin zai isha'i ya karanta alamtar ila fi quraish ya hada da alƙari'atu malƙari'a ko ya hada da ra'aitar da zai kazibu biddin wannan babu laifi na'am eh ba a saba yi musu bane mamun ai idan yanzu idan ka je ka dauko musu suratul ahqaf ka karanta musu rabi ai ta kai surori guda hudu na ƙasa ko ba ka bane ba yawa kawai dai Allah ya jarrabe mu wa kana al-insanu ajula wani gani zai amma rena musu hankali za a zo ana jera musu surori an gama ɗaya ba za a yi rukuyi ba to shi yasa in liman yana so ya more karatunsa sai ya tafi wuri mai tsawo ya tafafata ba kuma san shafi nawa yayi ba amma ya halatta inda wata ran wani zai haɗe surori yayi wannan ba laifi bane sura biyu sura uku hudu ai ba kuna yi a shafa'i da wuturi ba kuna yi a tarawihi an saba to a farillan ma idan an yi ya halatta duk abin da ya halatta a yi shi a nafila ya halatta a yi shi a farilla sai dai in dalili ya hana a yi ina fatan kuna tare da ni ko yawwa sannan kuma an so ya ce walahu raddul marri baina yadaihi walahu ai wa yusannu lil musalli kenan an sunnanta ga mai yin sallah idan raddul marri baina yadaihi ya ture ya angije shine radd ko ya mayar da almarri mai wucewa daga marra ya murru ne mai wucewa gaban mai sallah duk wanda zai wuce gabanka an baka dama ka ture shi ka hana shi ya wuce saboda manzon Allah ne ya faɗa idan kana ahadukum sallallahu alaihi wasallam yusalli dan ɗayan ku yana sallah wala yada anna ahadan yamurru baina yadihi annabi ce kada ya kuskura ya bar wani ya wuce ta gaban sa in ɗayan ku yana sallah fa in aba falyuqatilhu idan yaki yayi taurin kai yace sai ya wuce gaban ka kana sallah to ka yake shi fa inna ma'ahu alqarinu wannan mutumin tare da shi akwai shedan ba shi kadai bane ba yin sa bane an gije shi kawai ina fata ana fahimta wannan hadisin muslim ne rawaito shi daga abdullahi dan umar a nan gurin um, ibaha ce kuma ta zama sunna aiki ne za ka yi shi na samun lada saboda ya tabbata kare mutuncin sallarka kare darajar sallarka kare kimar sallarka kaka bari wani ya wuce ta gabanka manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya zo yana yin sallah ina microphone din wannan ka dauko shi ya zo yana yin sallah qiyamul layli yake yi an gane sai sai dabba ta zo za ta wuce duba dabba fa ba hankali dabba kamar yanzu misali yana tsaye a haka yana sallah yana karatu a haka ko dabba ko yaro to dabba ta san kamata haka yaro karami ya san kamata haka wani watakila sai dai kuka mare shi kuka angije shi to da ya matsanta za a wuce gabansa sai haka sai ya haɗe kun gane idan kana sallah in wani yaro ya zo zai wuce ko aka koro maka ko kaza ce ko akuya ko yar karamar dabba ba a so a wuce gaban mai sallah kawai doka ce ta shari'a da haka in yana da hankali nuna masa kar ya wuce wannan nunin aikin da za ka yi na kar a wuce gaban kaɗin wannan ba laifi ba ne a sallah to amma in ya ƙi in ta kama to kaɗan yi stepin ka haɗe haka sai ya haɗe da alƙiblarsa sai ya wuce ta me ta baya kun fahimce ni duk yanda za ka yi don ci annabi cewa fala ya da anna ahadan an ya murra bai ne dai kaga sai ka da nunu taukidu sakila kada ya kuskura ya bar wani kowaye ya wuce ta gabansa in yana sallah kenan rauni ne mutum yazo yana sallah ana wucewa gabansa bai hana ba kai an ce ka hana me yasa baka hana ba abun mamaki masallatan ahlus sunna kaga mutum yazo yana sallah inda ake wucewa saboda bai mutunta sallarsa ba shi gani yake ai ba wani abu bane ba laifin mai wucewa ne a'a ha me yasa kai aka ce ka sa sutura me yasa aka ce ka sa sutura kuma magana ta gaskiya ba daidai bane ba kuma mutum yazo ya kabbar sallah a hanyar mutane yanzu sai mutum ya zo irin waɗannan manyan masallatai kawai an idar da sallah kawai sai tashi kama nafila a kofar da za a wuce to wani haƙin ne ya matsa fitsari an idar da sallah ka jefa cikin bala'i manzo Allah ya ce da ka wuce gaban mai sallah wallahi la kana an yaqifa 40 kharifan ko 70 kharifan shekara 70 ka jira shi ya gama sallah in ya kai sai shekara 70 ko wata 70 ko sati 70 ko kwana 70 ko 40 kai kafin ka wuce gaban shi ba a bari a wuce gaban mai sallah to irin wannan masallatai ya za ka yi yasa aka ruwaito a hadisi a masallaci annabi sallallahu alaihi in sahabbai za su yi nafila rige rige suke suna neman irin amudi irin fila haka wannan filoli sai mutum ya sallah gaban fila ko ya nemi wani akwati na qur'ani sai ya sa gaban shi ko kuma mutum ya sa wani abu ko ya sa wani mutum ya mai sutura duk da akwai maganar a iya sa mai rai ya zama mai maka sutura kar ya tashi ya tafi ko na makamancin wannan ko wani itace za mu zo mai magana akan sutura din saboda muhimmancin sutura ya ku mutane ku mutunta sallar ku da darajar ku ku daina bari ana wucewa gaban ku in ka tuna karatun barin wani ya wuce ta gaban ka zai iya daukan hankalinka ya cire maka ma khushu'in ya rage maka darajar sallar ka to shine aka ce in ta kama ma ka yaƙe shi ka yaƙe shi a riwayar imam imam muslim lalle kada ka kuskura ka bari wani ya wuce ta gabanka ka hana shi kuma da yaro hatta yaro karami yanzu ga mutum ya san sai ta wannan dan karami ne yayi ko yarinya ce ko mai rarrafe ne kuwa tunda tunda annabi cewa ahadan kowaye ha to dabba ma ta zo za ta wuce ya hana ta wucewa an gane wannan in mutum zai sallah irin wannan masallatan ya sa wani abu ko ya kafa itace ko za ga wasu masallatan ana sa irin katako din nan yana da kyau don ya zama sutura ko ka ce wani da Allah barin sallah a bayan ka ka tashi wani yana sa yar hularsa ko dan qur'ani da ya dan rage da ya fi babu idan ba mun yi mun yi magana akan mun yi magana akan tsawon suturar yaya ake so ta zama ba kar kai sallah ba sutura to shine suka tattauna cewa shin idan mutum ya zo yana yin sallah bai sa sutura ba za ka iya wuce ko ba za ka wuce ba wasu suka ce a ya za ka wuce gabansa bayan annabi ya ce karka wuce gaban mai sallah kaga an hana ka ko to kenan an hana ka ka wuce gabansa ko da bai sa sutura ba wasu suka ce a ai alwayar hadisin abinda ake nufi karka wuce gaban mai sallah alhali da sutura mutum ya ya sa suturarsa sai ka zo tsakanin suturarsa da shi ka ce za ka wuce amma bayan sutura za ka iya wucewa ina fata ana fahimta akwai riwata ibn huzaima yake cewa laifin za ka iya wucewa laifin memene ne mai sallar ne tunda bai saka sutura ba to ga wani hukunci wanda izo yana sallah wani ya zo zai wuce ta gabansa kuma shi bai sa sutura ba yana da daman ya ture shi sai suka ce a ta shi ma ya saba doka waye ce ka zo ka kama sallah ba sutura kai ma sai da ka saba annabi wani ya zo shi ma zai saba annabin a kanka kai ma mai laifi ne kai sallah ba sutura dan annabi ya ce ɗayan ku zai sallah wal yusalli ila suturatin yi sallah ya sa sutura a gaban shi to ya za ka ture shi bayan ka saba kai kai laifi to tunda baka sa sutura ba to ya zai yanzu wani yana sallah yana karshen masallacin can karshen sahun karshe kun bai sa sutura ba to in ka zo wuce nan ka wuce gabansa ko baka wuce ba wasu suka ce ka wuce gaban su kuma suka ce a'a ai akwai iyakar da shari'a ta yi na saka sutura shine kamar tsawon mutum a gaban inda ya kwanta to iya karshen tsawonsa to nan ne ya kamata a ce ya saka sutura wadda zan yi sujada tana ainihin wato kusa da shi almuhim kar ka wuce gaban mai sallah ko da sutura ko ba sutura don ka kubuta daga daga ainihin wato sabanin malamai da sauransu ya tabbata hadisi ya ce a ture shi a an gije shi a suka ce to idan mutum bai ture shi ba fa suka ce ladan sallaka ne yake raguwa duk wanda ya bar wani ya wuce ta gabansa bai hana shi wucewa ba to wannan din ya wafci wani ladanka ya tafi da shi wa tanqusu salatuhu idza lam yaruddahu haka nasu alaihi ulama to bari mu dawo kan mamu wanda su kuma suna da liman a gaban su shin menene laifi bi ta gaban liman shi ne wuce a gaban mai sallah ko ko bi ta gaban mamu wasu malamai suka ce a'a ai su mamu liman ɗin gaba ɗaya ai ya musu sutura kuma gaba ɗaya sallar su a liƙe take a jikin wa liman to wuce gaban liman shine laifi da haka idan ka zo bayan liman to za ka iya wucewa ta bayan liman sahu ya halatta a riwaya an samu wani daga cikin sahabbai ya rasa sallah ko ya makara ko ya yi abin nan ya wuce ta gaban sahu da dokinsa da jakinsa ma ana sallah annabi yana sallah to kaga tunda ya wuce a cikin masallaci ya ratsa su suna sallah kenan laifi in ana yi da liman ka wuce gaban liman ne banda gaban me gan da gaban mamu wasu suka ce a'a hatta shi kansa mamun yana da dama ya angije shi dan annabi umarnin da ya bayar bai ce banda liman ko mamu ba suka ce ka ture shi kawai suka ce ai ya taba alfarmar sallah me zai zo ya wuce ta gaban ka kana kana kana kana sallah ina fata ana fahimta a saboda me suka ce ai sabon Allah ne in ka ture shi ma ka taimake shi ne wasu kuma suka ce a'a zance mafi inganci tunda aikin salaf ya tabbatar ana sallah a masallaci wani sahabi ya wuce da abin hawa a gaban mamu to wucewa gaban mamu ba laifi bane kenan yanzu ana cikin sallah sai alwalau wani ta karye zai iya yankawa ta gaban ku ko ya ga wani fili ba a cika ba zai iya yankawa ta gaban ku ya wuce kar wani ya mika masa hannu dan wannan yana nuna ce kenan baka baka ainihin karanta ba ba karanta mai malamai suka ce ba mai wuce wannan ko dan adam ne ko ba dan adam ba duka hukuncin ɗaya ne kuma sallan nan ta farilla ko sallan nafila dai ba a bari a wuce ina fata ana fahimta kuma an ce ka ture shi ne idan bai fi karfin ka ba eh kware ku daga ciki idan bai fi illam wato ma lam yaghlibhu haka suka ce abu na biyu an ce ka ture shi ne idan ba larura ce ta da shi ba ya zo zai wuce ta gabanka gudawa ce ta yanke masa an ji farar ya saki tusa zai wuce ka zo ka masa haka ba shi ya wuce ai wannan ya samu bonus kenan ko ya zo zai wuce zai dauke yaro zai fada rijiya ko ya zo zai wuce zai tsamo ran wani wani yana shasheka a cikin masallaci zai mutu ko yana ƙaraji kai kuma gashi kana sallah kaga wannan wuce wanda zai gaban ka akwai bukata akwai larura to shi kan karka an gije shi ina fata ana fahimta yawwa sannan a wasu ka ce in ya sa sutura komin nisan suturan nan karka yadda ka wuce tsakaninsa da sutura wadda ana son tsakaninsa da suturar ko tsawon suturar ya zama kamar mai jira'i dai haka misali to maimakon ya sa ya suturarsa a nan sai ya sa ta ya tsallake sahu biyu ko uku ya ɗora suturarsa ɗan uwa da niyyar yana sallah to ka yi haƙuri tun da dai ya sa alama karka lura cewa ya ja maka fili da yawa kun fahimce ni yawwa sai a wuce ta bayan surar wanda ya zo ya kabbara sallah an cika masallaci ana so ya fita shi kaɗai ya kama kuma ɗan uwa ne mai sallah mai tsawo duk da larurar mutane ya za a yi sai a ɗauko wani katako ko na abu sai a sa mai sai a wuce ko kuma cancat ɗinsa a canja masa wuri ai larura ce a canja masa wuri a ɗan matsar da shi sai a sa masa sutura ya ta yi ai motsi a sallawa ya ɓata sallah tun da mu ba hanafawa ba ne ba ina fata ana fahimta yawwa ana so suturar tsakaninsa da shi ya zama zira'i uku ko ƙarancin zira'i uku bi zira'il yadi haka ɗaya ka daɗa shimfiɗawa biyu ka daɗa shimfiɗawa uku mana tsakanin ka kai mai sallah da suturar ɗaya biyu uku ko kuma ƙasa da haka kamar yadda zo a cikin littafin al'ikna wannan kenan a wasu suka ce faɗin sutura shine ma baina da jilaihi in za ka sa tsakaninka da sutura haka iyayen da za ka buɗe haka ka gwada tsawon iyayen da za ka bude haka e me ya ke cewa kenan haka shi ma ba da suna ba ku sani ba to wannan shi ne abin da ya kamata ya zama faɗin iya kafar ka haka to in ka miƙe shi a gaba haka sai ka kafa warewar kafar ka e tale kafa talewa ainihin wato wato wato kafar mutum duka wannan cin abubuwan da malamai suka yi bayani kenan saboda mai sallah ai baya bukatar sama da haka ko duk miƙe-miƙen sujada da zai yi zai bukaci sama da haka bai zai bukaci sama da haka ba to sai ya haƙuri haka shari'a ta ce sannan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa suka ce to me hukuncin masallacin haramin makka ana ta dawafi gashi masallacin gaba ɗaya kewaye ake wasu suka ce a banda makka duk wannan hukuncin rashin wucewa gaban mai sallah to banda masallacin haramin makka wasu suka hada hadda na madina saboda cinkoso da matsi amma dai nasantawa makka suka nasanta um, menene dalili suka ce li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama salla bi makkata yawman wan nasu yamurruna bayna yadayhi wa laysa bainahuma sutra annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla bi makkata wan nas da shi da mutane aka ga ana ta wucewa gaban annabi a makka kuma ba a sa sutura ba kenan hukuncin haramcin wuce gaban mai sallah banda masallacin makka me yasa lil haraj akwai takurawa akwai matsi jama'a gabar da yamma kudu da arewa kowa wucewa yake in an ce sai an saka sutura an hana wani wucewa za a cutar da wani wurin da yake tara miliyoyin mutane ba a san yaya ba haka imam ahmad ya rawaito da imam abu dawud to amma wannan riwayar imam al-asqalani yace wannan riwayar mai rauni ce gaskiya albani ma da yazo kanta yace riwaya ce da'ifiya wai annabi yazo yana sallah an zo ana ta wuciya a makka a gaban sa yace riwayar bata inganta ba kawai dai za a iya cewa dalili mutane yazjahimuna bi makka ta aksar suna cinkoso akwai za'ama da yawa a cikin makka kuma shari'a ba ta ɗora mutane kunci wato da tsanani da takurawa don haka kar wani ya je yana ta angije mutane a masallacin makka akwai saɓanin malamai akai gaskiya duk da wasu malaman sun tsaya kaf sun ce ai a hadisi annabi bai ce ban da makka ba suka ce to ai ita shari'a ana lura da maslaha da mafsada da haraj da kunci kuma annabi ya ba da dama a nasoshi da dama duk abin da yake akwai kuntata wa dan adam to za a iya yi masa a wato sauki za a matsanta mutane kwarai wajen a ce sai sun jira an yi sutura ko ba za a wuce ba wasu suka ce makka wa gairi ka gairi hafi sutura ce wa tarimin muru da makka da wani makka duk iri ɗaya ne wajen haramcin kar a wuce ta gaban mai sallah kenan a nan waɗannan suna cewa duk wanda ya ce ban da makka bai da hujja kenan a ra'ayin wasu malamai hadda makka a wasu ra'ayin malaman ban da makka to kaga an samu matsala akwai sabani wanda suka ce hadda makka sun lura da kunci da yanayi kuma gaskiya suna da dalili wanda suka ce banda maka kuma nassi karara bai ce banda maka ba to amma kuma addinin annabi Muhammadu ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim Imam Tawus Imam Tawus ibn Kaisan cikin magabata tabi'ai yace la yaqta'u salata bi makkah shay'un in dai a cikin makka ne haramin makka duk wanda izo yana yin sallah wani abu ya wuce gabansa ko mace ko dabba ko ma mai baya lalata sallah saboda abun fa ya kai ga barin wani ma ya wuce gaban ka kana sallah zai iya bata sallah yanzu kama akwai riwaya da ta zo duk wanda ya bar mace budurwa ta wuce ta gabansa yana sallah sallah ta baci a wani kauli kawai sai dai sake sabuwar ka da mata sallah nana aisha ne ta ce a'a ba ku fahimci hadisin ba banda mace ba ta ce ni da ma gaba ɗaya ma a gaban annabin ma nake sallah ma yana sai ya taɓa ni in ɗage ƙafa ta yi sujada ta ce kuma yanzu kun mana adalci za ku haɗa mu da jaki da baƙin kare saboda a hadisin aka ce da jaki da baƙin kare kare duk wanda yake sallah ya bari baƙin kare baƙin kare kun san baƙin kare a cikin karnuka daban ne annabi ya ce shaidani ne wannan duk inda ka ga bakin kare kar ka tambayi kowa kawai shaidan ne ya ce alkalbul aswadu shaitanun ko na gidan uban waye kuwa in dai baki ne haka shari'a ta gaya mana to shi illarsa yana wucewa ta gaban ka kai ka kama ka da kamata sala kawai da jaki duk kayan banza ne da ka gani Allah zai rufa asiri kakka bari jaki ya wuce gabanka to kenan ashe akwai abubuwan da idan suka wuce ta gabanka za su iya ainihin wato ba ni sunan shi za su iya lalata maka wato sallah wadancan malaman suka ce maganan makka suna da aya wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim wanda suka ce banda haram makka suka ce a ga aya kowa ya sani in ka kafa wannan doka akan cewa kar a wuce gaban mai sallah a masallacin makka harami ka jefa mutane kunci to Allah ya ce babu kunci a addini shikenan sai ake aiki da wannan to shine zaka idan mutum yana sallah a makka wani zai zo ya wuce ta gabansa ina fata ana fahimta na'am duka masallacin duka gaba daya duka masallacin gaba daya amma inda yake akwai space akwai ma'ana akwai wadatar wuri to ai ba sai an maka bayani ba kai za ka zo ka wuce ta gabansa kamar yanzu ka je hawa na biyu ko hawa na uku ba kowa sai ka ce ai dan masallacin maka ne bari mu wuce gabansa inda ya fi tsananin makunci shine mataf menene mataf tawaf area wurin nan da ake yin tawafi na ƙasa da na ma sama ɗin duka shi ma ana cinkoso amma sauran farfajiyar masallacin tunda masallacin yawa ya fi gadon kai girma yi yana da yawa ina fata ana fahimta to kaga akwai dan dama da za a iya warewa mutum ya sallah ba tare da ainihin ya wuce gaban wani ba to anan za mu dakata insha Allah saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته